الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم بير دوتن جماد الآخرة شكرة تلبو إلى تليه إلى أربعين دبير هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شيني كم يداتي دشاتا كسقوة شا بيو شكرة تلبو بيدا أشرين دأوكو شكرة ميلادية زام تقبل كرتو إن شاء الله تعالى أتكلتاكم من البركة نوي قاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله آمين yan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a gaba ta goma sha takwas a hibdul lisani min khaslati bil lisanaini kiyaye harshe daga ɗabi'ar harshe guda biyu ko fuska guda biyu wanda aka fi sani da zulwa jahaini Allah ya mana tsari da zulwa jahaini yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi abu na goma sha tara daga cikin abubuwan da suke shiga ƙarƙashin ma'anar kiyaye harshe shine hibdul lisani ani tahadduth bima kana bainaka wa baina zawjatika shine tattaunawa ko kuma kiyaye harshe game da tattaunawa akan abin da ke gudana tsakaninka da matarka tattaunawa ba da labari gaya wa wani abin da ya gudana tsakaninka da iyalinka mafi girman wannan mafi alfasharsa mafi muninsa shine namiji ko mace su ba da labarin abin da ke gudana tsakaninsa da iyalinsa na tarayyar juna na kwanciyar aure wannan shine mafi muni sannan abin da yake bai kai wannan ba al'amarin da suke gudana tsakaninka musamman abin da yake mara daɗi e abu mara kyau abu mai kyau zaka ga kowa yana so ya bayyana abu mai kyau mace ta ce mijinta ya mata abu kaza mijinta yana ji da ita mata suna son wannan in ta ba da labari babu laifi kai ma babu laifi ka ce matarka ai tana kyautata maka ta ne maka kaza wannan shi ma babu laifi amma abin da yake gudana da rashin jin daɗi ta wannan sirri ne bai kamata ka fito da shi ba kamar yadda bai kamata ke ma ki fito da shi ba to wannan shine abin da zamu tattauna a cikin wannan babi insha Allah ta'ala malam yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda malik ibn sinan kenan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي حقيقة من زن الله إراد أمنتي سقارة تبتا أغريشي كالا يتي إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة حقيقة ما في شر متاني مسوكي كو غرنزما كو متأي أوجن الله رانا تاشن القيامة شيني الرجل متمن دا يفضي إلى امرأته zai tara zai kwanta da matarsa wa tubbi ilaihi ko kuma ita ta tara da mijinta ta kwanta da mijinta kwanciyar aure thumma yunshiru sirraha sannan ya wayi gari yana bayyana yana yada sirrinta a wajen abokansa ko a wajen sauran mutane to wannan na daga cikin abin da yake mafi sharrin abu a wajen Allah madaukakin sarki duk mai irin wannan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce idan kana neman mafi sharrin matsayi wanda matsayinsa ya fi kowanne sharri a wajen Allah maɗaukakin sarki idan Allah ya tashi kiyamarsa to ka sami irin wannan mutumin da zai je ya tara da matarsa ya kuma wayi gari yana bayyana sirrinta al-ifda da annabi ya ce ayyafdi al-ifda'u shine al-jima' kamar yadda aya ta zo a cikin sautin nisa wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kaifa ta'khudunahu to tayama za ku karbi sadakin da kuka ba ma matan ku bayan kun aure su ku ce za su dawo muku da su ku karba wa qad afdha ba'dukum ila ba'd bayan sashinku ya tare da sashi sashinku ya kwanta da sashi abdullahi dan abbas Allah ƙara masa yarda da imamu mujahid da imamu suddi dukkanin suka ce al-itba'u bi ma'ana al-jima' al-ibba abin da yake nufi shine tarayya irin ta aure saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mutumin da zai tarayya da matarsa ya wayi gari yana bada labari wannan fasikanci ne wannan fajirci ne wannan ba daidai bane wannan yana jawo mutum fushin Allah subhanahu wataala mu'amala tsakanin mutum da iyalinsa sirri ce tsakanin shi da ita bai kamata wani ya fitar da ita ba so da ka di yadda kuke da mutum ke ma di yadda kuke da kawarki to kawancanku daban sirrinki da mijinki daban musamman abin da ya shafi irin wannan al'amari saboda akan samu musamman ƙananan yara da suke aure idan kawayen sun je su rinka ba su labarin irin mu'amalar da suke da mazajinsu wannan haramun ne lalle diyar yadda za a warar da ita ya kamata a rinka jan hankalin ta irin wannan duk kawaki da ta zo ta tambaye ki akan irin wannan to ki bata rai wannan ba zancen bayarwa ba labarin bayarwa bane ki nuna mata wannan ba abu ne da ake faɗan sa ba mu tattauna akan wani abin daban amma ba wannan ba haka kai ma ka ce zaka ga wa abokanka cewa lalle ku daure ku yi aure saboda akwai kaza kaza da kaka ka basu to abin da kake ka sani a lokacin wannan fasikanci saban Allah ne keta dokokin Allah ne subhanahu wataala bai dace ba shi sa hadisin asma bintu yazid Allah ya kara mata yarda imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa take cewa wata rana suna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ar-rijal wan nisa mazaje da mataye a zazzaune annabi yana karantar da su sai annabi ya kalle su duka sai ce yanzu ɗayan ku yakan iya kwanciya da iyalinsa kuma ya taso ya rinka bada labari ko annabi ya gaya musu magana da sigar tambaya sai dai suka shiru suka sun koyar da kai sai asma binti yazid ta take cewa ya rasulullah wallahi innahunna la yaqulna wa innahum yaf'aluna tace su matan da suke shiru ya rasulullah wallahi suna fada suna yi kuma su je su rinka ba junan su labari tace su ma mazan da suke shiru innahum la yaf'aluna su ma suna aikatawa ta tabbato da annabi abinda annabi yake zargi suna yi suna yi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to ku daina irin wannan makwatankwacin mutumin da zai yi tarayya ta aure ya dauko labarin ya fito da shi yana ba abokansa labari ko wasu annabi yace kamar misalin wata shedaniya ce da wani shedani su hada akan titi su rinka saduwa da juna mutane kowa yana kallon su ba bambanci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk ɗaya ne ba wani bambanci kamar yadda ka san dan bunsuru yana yi akan titi babu ruwansa to haka mutum zai fito akan titi yana wannan mu'amala kuma kowa yana kallon sa baya jin nauyi mutumin da zai fito yana ba da wannan labarin duk ɗaya ne da shi da wancan don duk lokacin da kake ba wani labarin mataka to kamar kana suranta masa ita ne yanzu da ya kalle ta kawai labarin da kake bashi ne yake faɗo maka akan mataka shi sa ba ruwan ba ruwan ka da ba ruwan da abin da ya shafi mataka mataka mataka ce shi ma je samu tasa amma wallahi ba karamin kuskure bane mutum ya rinka kokarin fito da abin da ya shafi sirrin matarsa shi sa akwai mamaki kaga mutum wai matarsa ta aure da ya biya sadaki ya auro ta kaga kwata kwata baya kishinta wani lokaci idan za su fita unguwa ko abin da ya kama da haka ta yi kokarin sa hijabi ko rufe jikinta shi zai ce mata ta je ta cire wallahi akwai wanda na sani idan matarsa ta fita da hijabi ba ta rai yake ce ta je ta cire za ta ba da shi a gaban abokansa wannan ni na san shi wallahi in za ta fita da hijabi sai ɓata rai ya haɗe rai wai za ta ba da shi ta je ta sako irin hijabin na ɗan ƙarami iya nan iya wuya ta fita a katau shi ne ta cinye don Allah wannan wani irin dayusanci ne wannan wannan diyafa ce wallahi dayusanci ne wanda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce addayusu la yadkhulul jannata duk da yusi babu shi ba shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kishi ba daidai ba ne yan uwa shi sa duk abin da yake sirri ne tsakaninka da iyalinka ko da ba wannan ba abu ne da yake kai komo tsakaninka da iyalinka lallai sirri ne tsakaninka da ita ke ma sirri ne tsakaninsa da ke ba daidai ba ne duk inda aka haɗu a gidan biki ne a tashar mota ne layin asibiti ne a makaranta ne ki buɗe sirri mijinki kina faɗa wasu ba daidai ba ne a baya mun karanta abin da ya halatta na giba muka ce babu laifi wani ya kawo ƙarar wani ko irin wannan in za ta yiwu ki ɓoye identity ɗin mijin naki ki ce wani ne matarsa ta yi kaza da kaza da kaza me ya fatawa ya aka rama kallon fatawa ce ko da malami ne in ma dole ne sai kin faɗa to faɗi iya abin da yake da alaƙa da tambayar ta ke malam ni ne ni da mijina abu kaza ya shiga tsakaninmu ko kuma malam ni ne ni da matata abu kaza ya shiga tsakaninmu amma wallahi wasu in suka tashi maka tambaya akan abin da ya shafi gidansu shi da iyalinsu duka sai ya ɗauko maka abin da kake son ji da abin da baka son ji da abin da ya kamata ka ji da abin da bai kamata ka ji ba duk ya gaya maka wannan ba daidai bane ba daidai bane sirrinka sirrinka ne ka rike kayanka shi ma malamin da kake fitowa akwai irin nasa sirrin da bai kamata ka ji ko ba zai gaya maka ba kowa da ka gani akwai irin matsalarsa amma ka rinka ɗauko sirrin iyalin da kana zuwa kana fitar da shi a waje ba daidai bane ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi sa malamai suka ce sai dai idan bayani akan abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ya zamto dole ya zamto dole ne to wannan babu laifi akwai maslaha a ciki misali akwai hadisin rufa'a akwai hadisin imra'atu rifa'a wani sabi ne ake ce masa rifa'a yana da mata sai ya sake ta ya mata saki uku kuma sakin da babu komai saboda haka sai ta je ta auri wani sabi da ake ce masa abdurrahman ibn zubair hadisi yana cikin bukhari da muslim ta auren sabon da ake ce masa abdurrahman ibn zubair to da auren ba daɗewa sai ga ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo ƙarar shi sabon mijinta sai take gaya wa annabi tsira a lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sayyidina abubakar suna tare suna tare a nan wani sahabi shi kuma yana gefe yana jira a bashi izini ya shigo yana dan jiyo abubuwan da ake tattaunawa sai ji ta ne wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaya a gaban sayyidina Abubakar tana cewa ya rasulullah mijina Abdurrahman da ya aure ni yanzu wallahi wa inna ma ma'ahu mithla hudbati hudbati saw tace ya rasulullah wallahi abin da ke tattare da shi bai bai fi gezar riga ba haka ta daga rigar ta tana nufin sa ba cikakken namiji tana nufin ba cikakken namiji bane a gaban manzo Allah take faɗa wannan sai wancan sahabi yake cewa sayyidina abubakar ya ya abubakar amma tasma ma tadharu bihi inda rasulullah baka ji abin da take bayyana a gaban manzon Allah ba tana cewa mijinta abin da ke tsira shi ne kaza ba sai annabi ya dariya ya murmushi sai ya ce ina ji kina so ki koma wajen tsohon mijinki ne ko sai ta sun koyar da kai alamun abin da take so kenan sai annabi ya ce wallahi la hatta yabuqa usailataki wa tabuqi usailatahu annabi ce wallahi ba za ki koma ba har sai ya sadu da ke kema kin sadu da shi sai kin kunci sai kun yi kunciya irin kunciyar aure amma ba za ta yi ba daga auren mutum kawai kin gabe miki baki ya zai sake ki a'a sai idan ya sadu da ke saduwa ta aure idan ya sake ki da da aradin kansa to wancan tsohon mijin naki dake so ki koma dan sai ki koma mallan shadin kun ga ai ta bayyana abin da yake tsakaninsa ne da mijinta ko saboda me ita a wajenta akwai cutarwa akwai cutarwa ta zauna a wannan yanayi ba za ta iya juriya ba sai ta je ta fada cikin halaka to babu laifi ta bayyana inda za a iya samun maslaha kamar a wajen alkali ko a wajen iyayenta ta ce ga dalili ko shi ya ce ga dalili wannan babu laifi amma an ba haka ba yan uwa duk wata hanya da mutum zai fitar da sirrin matarsa ko mace ta fitar da sirrin mijinta wannan haramun ne addinin musulunci ba daidai bane yan uwa ya kamata mu kiyaye shi sai ya kamata a rinka kamar yadda na faɗa a baya a rinka wa ɗan mata orientation idan za a yi musu aure a rinka gaya musu abubuwan da ya kamata bai kamata kawai a rinka zira a gidan miji ba ba faɗakarwa ba kuma shi sa da an shiga sai ga ana samun matsala akwai abubuwa da ya kamata a rinka gaggaya musu sun ma mazan samarin da suke auren ya kamata a rinka gaggaya musu duka da kasance an dan fitar da wata santa ta horarwa ga duk wanda za su aure duk wanda za su aure a ware sati daya ko sati biyu a yi musu orientation akan aure to sai kuga ana samun abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na 20 hibbul lisani anil ghina kiyaye harshe daga waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ƙala ta'ala mala yace Allah subhanahu wata'ala yace wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi li yudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidha huzwan ulaika lahum azabun muhin a cikin suratul luqman ko Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane mai yashtari lahwal hadisi akwai wanda yake siyar ya sashen zance liyudilla an sabilillahi dan ya batar da mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wa yattakhidha huzwa ya kuma riki ya kuma riki ayoyin Allah subhanahu wataala ko kuma ya riki hanyar Allah madaukakin sarki a matsayin abin yi wa izgili sai Allah ya ce ulaika lahum azabun kaga irin waɗannan suna da wata azaba muhinun ta wulakanci babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda da babban sahabi Abdullahi dan Abbas tarjumanul umma Allah ya kara masa yarda shi ma suka ce abinda ake nufi da lahawal hadisi a cikin wannan ayar shine kada-kada da wake-wake daga cikin mutane a waɗanda suke zuwa su rinka sayan kada-kada da wake-wake ko suna tsara kada-kada da wake-wake suna yi ko suna sawa a yi don su batar da mutane daga hanyar bin Allah maɗaukakin sarki su hana mutane yin abin da ya kamata a kan bin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce irin waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wannan aya na ɗaya daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da ita wajen haramcin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ƴan uwa haramcin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wannan aya na ɗaya daga ciki wa qala ta'ala haka nan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul najmi yace afa min hadhal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi wa'budu ƙarshen suratun najmi ko Allah subhanahu wataala ya ce afa min hadhal hadisi shin daga wannan zancen ne na kuke mamaki na kasancewarsa gaskiya daga Allah yake me alhadisu ana shine alquran kalmar alhadisu a cikin alqurani tana zuwa da ma'anar alqurani fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minuna me alhadisu ana wajen alqurani kenan saboda haka Allah madaukakin sarki ce afa min hadhal hadisi Allah maɗaukin sarki yana magana da kafaran ƙurishawa shin daga wannan hadisi alƙur'an da muka saukawa da annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ajabu na wai kuke mamakin kasancewarsa gaskiya kuke mamakin kasancewarsa daga Allah maɗaukin sarki ne Allah subhanahu wa ta'ala cewa ta hakuna hakuna yin dariya idan ana karanta shi dan isgilanci wala tabkuna ba za ku kuka ba maimakon ku kuka sai ku rinka dariya kuna ihu kuna wasa shi ne wata bahakuna dariyar da suke don isgilanci don lokacin da ake karanta alkurani mutum kuka ya kamata yi shi sa ƙarshen sautar isra'i allah maɗaukakin sarki ya bayan su masu kuka lokacin da suke zayen allah maɗaukakin sarki innan lade na utul ilma idan yutula alaihim ya khirun al'azakani sujjada waya ƙullu subhana rabbina in kana wa'adi rabbina lamafi'ula waya khirun al'azakani ya bakuna wa yaziduhum khushuwa bayan Allah nagartattu kina idan suka ji ana karanta alqur'ani kuka suke idanuwansu zubar da hawaye wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana duk lokacin da ake karanta musu ayin Allah imani suke amma ana karanta alqur'ani mutun yana dariya yana izgili a to wannan yayi kama da quraishaw maka kafirai da suke izgili qur'ani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ce wa antum samiduna kuma ana karanta alƙur'anin kuna kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a sami duna su ne masu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ƙalibin abbasin abdullahi ɗan abbas ɗaya daga cikin alarammomi da suka fi kowa sanin ma'ana alƙur'ani a cikin sabon manzan allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce asamadu abin da ake nufi da asamad a nan wajen huwan lghina'u shine kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya ce bi ligwati shimiyar da ligga ta shimiyar a lugga ce ta himiyar wata ƙabila daga cikin ƙabilun garin yaman sauran aka ce ismad lana ko asmad lana abin da ake nufi da shi ne ayi ganni lana yi mana kaɗe-kaɗe yi mana wake-wake da wancan yare saboda haka wa antum sami duna Allah maɗaukin sarki yana zargin masu kaɗe-kaɗe da wake-wake lokacin da ake karanta alƙur'ani kamar can da Allah maɗaukin sarki ce wa ƙalin lalzina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawmi fihi la'allakum taghlibuna kafirai suka ce duk lokacin da annabi yazo yake karanta alqur'ani kuita yin abin kuita lagau kuita kada kada kuita waƙe waƙe kuita abin da ba daidai ba me me yiwa ne abin da kuke rinja alqur'ani sakar mutane saurara su imani da shi to yayi daidai da nan wajen Allah ya samu dace وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سأرى تبت أغريش يتي لا يكونن من أمتي lallai haƙiƙa za a samu a cikin wannan al'ummar tawa inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yastahilluna aqwamu wasu mutane yastahilluna al-hira wanda za su rinka halatta al-hira ita ce az-zina zina annabi yace a lokacin da yake faɗa ba a samu ba yace amma za a samu a cikin wannan al'umma tasa mutanen da za su rinka kokarin halatta zina ta kowane irin hali wal harir za su rinka kokarin halatta tufafin al-hariri tufafin da Allah subhanahu wataala ya haramta wa mazan al'umma sanya shi amma mata babu lafiya su iya sawa wal khamra Allah subhanahu wataala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za su rinka halatta giya wal ma'azi za kuma su rinka halatta kada kada da wake wake in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen duniya ce za a samu wannan za a rinka ƙoƙarin halatta zina ko da ba a ce daidai ba ce to amma za a ga ta fita kyamatta da jin wani abin da ake jin abin da ake na saban Allah ne sai mutane su rinka ji ba kuma bane eh sai mutane su rinka ji ba kuma bane mutane suna gani ma idan kana saurayi baka biye-biyen mata baka kaza gani suke baka gama wayewa ba baka marukuruci baka marukuruciyarka ba haka suke gani to ko ba fito an ce halaka bace ai kokarin halitta ta ne wannan akwai masu kokarin halitta giya ko duk wani kayan shaye-shaye kamar yadda zamu zo makaranta a gaba za ku ji kayan shaye-shaye ma ana kira su da wasu irin sunaye wanda ba sunan su ba duk kokarin halittawa ne kamar yadda wani wani mawaki yake cewa a sha ruwa ba laifi bane kaga wannan ai ba karamar magana ba ce ko kamanta giya da ruwa kamanta halat ne fa da haram ina fata an fahimta kaga wannan idan da a ce wani mai ilimi ne faɗi wannan raddaci eh raddaci to amma shi da yake jahili ne sai kai masa uzurin jahilci a masa wa'azi Allah ya yafe masa amma dai cewa giya ruwa wannan raddaci saboda Allah madaukakin sarki ya haramta me giya ruwa kuma menene halak ne kuma ka ce ba laifi ba ne ba laifi ba ne wannan halatta ne ko ba halatta ba ne halatta ne da irin waɗannan abubuwa hakanan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wannan hadisu wala haraj e ba bukata ma yanzu in ka dubi yadda yanayin zamantakewar mu take ko ina ga kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙe ko kana so ko baka so gashi na yanzu idan rediyo kana marɗawa sai ka ji irin ɗan fasil da ake samu ɗan tsakanin wannan shirin da wannan shirin aka samu sai ka ji kiɗa za a sako maka talla idan za a yi kiɗa za a yi maka kaza komai za a yi kiɗa ne komai gashi na kiɗa ne kai ka ce wani abu ne da yake idan babu shi gidan rediyon ma ba zai tafi ba kamar an halatta kiɗa wani abu ne na halaka gidan rediyo da akwai gidan rediyon ma da suke buɗe fm kawai kiɗa ake yi awa goma sha biyu za a yi ta sako kiɗa ne in wannan mawaƙin ya gama a sako wancan wani awa goma sha biyu to kaga wannan ko ba a ce an halatta ba da baki amma aiki ya nuna mai mutane sun ɗauke shi a matsayin ba komai ba to annabi ce za a samu wani daga cikin abin da za a halatta din akwai kiɗa kiɗa da waƙe-waƙe Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa qala ta'ala fi wasfi ibadir rahman Allah subhanahu wata'ala ya faɗa lokacin da yake wassafa mana bayan sa subhanahu wata'ala na musamman da ya jingina su zuwa gare shi yace wallazina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama daga cikin siffarsu shi ne allazina la yashhaduna zura su ne waɗanda ba sa halatta duk inda ake azzura malamai sun fassara shi da abubuwa da wasu suka ce inda ake ƙarya wasu suka ce inda ake wasa wasu suka ce inda ake kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe duk malamai sun fassara shi da haka ba sa ba za ka gansu a nan ba wa idza marru bil lagwi sanan duk inda suka wuce inda ake lagaw inda ake wani yasashen magana ko yasashen aiki idan suka wuce ta wajen marru kirama suna wucewa wucewa ta girma ba sa tsaya a wajen ko kallon wajen ba sa yi don sun san saban Allah ake a wajen wa qala muhammad ibn al-hanafiya sai ɗaya daga cikin alul baiti shine muhammad ibn al-hanafiya wannan muhammad ibn al-hanafiya din yan uwa dan gidan sayyidina ali ne da yawa mutane ba san shi kanin sasan da usaini shi an haife shi ne lokacin sayyidina umar kanin sasan da usaini amma ba dan gidan na fatima bane amma dan gidan sayyidina ali ne sunan babarsa khawla binti ja'far al-hanafiya khawla bintu ja'far al-hanafiya shi sa ake jingina shi zuwa ga babarsa an fahimta saboda me saboda wai a bambance shi da sasan da usaini sunansa muhammad ibnu ali ibnu abi talib al-hashimi al-qurashi shi ma ɗin daga cikin al-baiti to shine yake cewa az-zur abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da wallazina la yashaduna az-zura yace huwa al-ghina shine kada kada da wake wake shi ake nufi da Allah madaukakin sarki ce ba sa halatta inda ake yin az-zur sai yace to abinda ake nufi shine ba sa halatta duk inda ake kada kade da wake wake wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace al-ghina'u kaga kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ka zauna kana ta sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yumbitun nifaƙa yana tsirar da munafunci filƙalbi a cikin zuciyar mai saurarensu kama yambutul ma'uzar kama yadda ka san idan ruwa ya sauka akan shuka take tsirowa ta kyau to haka munafunci yake tsirar da haka kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yake tsirar da munafunci a zuciyar ma'abucinsa yan uwa kun ji magana abdullahi dan abbas abdullahi dan dan mas'ud Allah kara masa yarda kada kada da waƙe waƙe munafinci yake tsirawa a zuciyar mai shi yadda kaga ruwa yana taimakawa shuka ta yi kyau ta yi kore yabanya ta fito kowa yujibu zurra kowa ya gani zai yaba to haka mutum munafinci yake tsirawa a cikin zuciyarsa wa qala yazid ibn al-walid yazid ibn al-walid yake cewa iyyakum wal ghina yace a hirdinku da kada kada da waƙe waƙe fa innahu yanqusu al-haya' bari ku ji abubuwan da yake ya ce na farko yana rage kunya wa ya zidu shahawata yana ƙara gafin sha'awa ga ma'abocinsa wa ya hadimul muru'a yana lalata mutuntakar mutum wa innahu la yanubu anil khamri kuma shi kaɗe kaɗe da waƙe waƙe yana tsayawa a madadin giya yana tsayawa a madadin giya me yake nufi da wannan wa yaf'alu ma yaf'aluhu sukur yana aikata irin abin da maye yake aikatawa wannan haka yake kaɗa-kaɗa da waƙe-waƙe kuwa yana da maye irin mayen giya yana da magagi irin magagin giya kaɗa-kaɗa da waƙe-waƙe yana da wannan sharrin shi sa za ku gaji inda ake wani abu na rashin kyautawa ko baɗala da wahala ba ga an sirka da kaɗa-kaɗa da waƙe-waƙe ba lokacin da ake kaɗa-kaɗa da waƙe-waƙe mutum yakan iya mantawa da komai musamman a sako masa waƙar da yake jin daɗi yake so sai manta da kowa da komai ya nitse a kogin tunani kamar yadda kasan dan giya yana mantawa da komai ya nitse a kogin timbele shi ma mai kada kada da wake wake na irin waɗannan abubuwa Allah ya kama dace wakila wasu daga cikin malamai suka ce al-ghina'u ra'idul fujuri suka ce kaga kada kada da wake wake sune komanda jagorori na fajirci idan inda ake neman fajirci aka sa kada kada da wake wake za ga mutum ya kai walaƙada a jama'a mai yi utaddu bi ƙaunihim ala ta harimil gina mala ya ce dukkanin wanda ake iya dogaro da zancensa idan ya yi a cikin manya-manyan malaman addinin musulunci dukkaninsu sun haɗa akan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe uwa haramun ne insha Allah ta'ala gobe za mu zo mu ji maganar imamu abu hanifa imamu malik imamu ashafi'i imamu ahmad bin hanbal duk zamu ji maganganun da suke akan kada kada da wake wake ba su ne jagororin musulunci ba yanzu wannan al-mazahib al-arba'a din idan zaka magana zaka ce kai dan shafi'iya ne ko dan hanafiya ne ko dan malikiya ne to zaka ji abinda imaman ka ya faɗa game da kada kada da wake wake in ya so sai mutun ya ci gaba da ji ala basirati eh akan ilimi ya san daidai ne ko ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala gobe zamu karasa wannan bayani da muka dauko akan kada-kada da wake-wake abinda muka fi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla